amma yanzu wanda ta bujiro ga lalacewa kuma la yu'rafu maliku ko ba a san waye yake da ita yanzu ta'arifi nawa aka faɗa a wannan lokata abu nawa aka faɗa na'am guda hudu aka ce kullu malin ma'sumin na ɗaya kenan mu'arradun lidbaya'i na biyu kenan la yurafu malikuhu na nawa kenan yanzu ya zama nawa uku kenan ba hudu ba to sai ya cika wannan sifa tukun take fada iya fadawa a cikin lokata ashe in mallakar wanne wani ne ya ajiye sai ya shiga wani waje dan ya kama ruwa shi kuma baya nan kawai da ka zo sai aka ga aba ajiye me shi kuma ya shiga zai kama ruwa ban daki ko ya ajiye mashin din sa kofar gida ya shiga cikin gida ya fito kawai wani ya zo sai ya gani sai ya dauka ya cika quality na cewa tsantuwa ne to kullu malin ma'sumin idan ka je ka kaga fili a cikin ruwa a kogi sai ka diba wannan tsuntuwa kai farauta kai haka ne ko don ba dukiya ce masumiya ba to amma abinda wani ya ajiye ya ajiye macin ɗansa kaga masumi ne to sai aka ce mu'arwabul libaya'i wanda kuma zai iya bujirowa ga lalacewa don ka ajiye mashin ɗinka a waje sai lalace sai a ce an yi tsuntuwa to sai wanda ya bujiro da zai iya lalacewa ma'ana zai iya bata ko abin da ya kama da haka akuya ce sai aka ganta a dokar daji mun gane akuya ne sai aka ganta a dokar daji kudaye za su iya cinye ta ko to kaga ta zama to mu'arrabatul lil baya za ta iya lalacewa ashe dukiyar da ba za ta iya lalacewa ba har mai ita ya zo shi ya same ta ita wannan ba ta fada cikin suntuwa ba dukiya ce ma'asumiya kuma ba ta cikin barazana na lalacewa kuma mai ita zai iya dawowa ya zo samu a basa shi yasa annabi ya ce in ka gara kuɗi ba ruwan kanci saboda shi ba mu'arrabun ne lidda yayi ba raƙumi zai iya jurewa ya yi tagararan ba kuma ya rayu har lokacin da mai shi zai same shi inda neman nasa yake amma akuya ba kura za ta iya cinye ta to abu na uku kuma layi wa rafu maliko ba a san mamallakinsa ba ba a san mai shi ba amma daga an ga abu ma'asumi ne kuma ya zama to mu'arradun lidbaya'i amma daga ganin sa an gane wannan nawa ne tsuntuwa ce bata zama tsuntuwa ba sai a nemi wani a kai markayan sa don haka allukata sai ta cika waɗannan abubuwa guda uku tukunna take zamantowa tsuntuwa wa kathiran ma tutlaqu ala ma laysa bi hayawanin sau da yawa ita allukata ana ambatanta ne ga abin da ba dabba ba amma hayawan fa yuqalu lahu dhalla amma in dabba ce akan ce da ita dhalla dabbar da ta bata kenan ita ba a ce mata lokata lokata ana faɗa ga wani abu ne wanda ba mai rai ba ba dabba ba amma in dabba ce ta bata ita ana ce da ita dhalla sai dai a ce dhallatul ghanami a kawo shi bil idafa ko a ce dalatul ibili kuma ana ce da shi alhawami da hababba wannan shi ma duka yana nufin dabbar da ta bata to menene hukuncin da shari'a ta tanada a kayan lokata alwajibu alal multaqiti abin da yake wajibi ga wanda ya tsintuwa almuntaqitu kenan manil taqata malan duk wanda ya tsinci wata dukiya da ta cika sunan tsuntuwa ta cika waɗancan abali dama ba dukiya ce wanda take ta kowa da za ji yaƙi ba wannan kan ai ba ta kowa ba dukiya ce mallakar wani kuma barinta a wajen zai iya sanyawa ta lalace ɗauka ya amfani da ita ko a nemi mai ita shine aula kuma wanda wannan abun ba a san me waye mai ita a wajen da kuma za a iya yin tsuntuwa ba a tsuntuwa a cikin gidan mutum to duk wanda ya tsinci wata dukiya wajaba alaihi an ya arifa jinsahu wa adada abu na farko wajibi ne a gare shi ya gane jinsin meye ya tsinta sannan kuma nawa ne adadinsa misali ya tsinci kuɗi ne wallet ya gani ko ƙullun kuɗi ko bunch na kuɗi to sai ya ɗaga sai ya kirga ‘yan naira nawa-nawa ne ko kuma daloli ne ko abin da ya kama da haka sai ya san adadin kuma ya san wani jinsi ne wannan shi abu na farko da ya zan wajibi a kansa kafin cigiya wannan shi abu na farko ya san nau'in abin da ya tsinta jaka ce ya gani ba kawai ɗau jaka ya je ya aje ba mai a ciki in an zo ana cewa nawa ne me zai ce amma sai san menene ita ya halatta ya kunce sai ya ga meye yake ciki mun gane ko sai ya ga meye a ciki kuma ya san adadin abin sai ya maida ya daure shi yadda yake sai a ciki to abu na farko shine wajaba alaihi an ya arifa jinsahu wa adadahu ya san nau'in abin ya san kuma guda nawa ne abu na biyu da ya zan wajibi a kansa thumma yushhidu za adlin sai ya je shi ya shaidar da mutum biyu mabuta adalci ya samu mutum biyu da za su shaida shari'a kullum tana tafiya da shaida shaida guda biyu za ka ga sau da yawa da so ake kafa dalili a wajen shari'a wanda ya da'awa ya da'awar wani abu shaida yake kawo abu aure aka ga mutum da mace me zai tabbatar da cewa ba haka kawai suka zauna ba ba waje ko bane shaida guda biyu an san wance matar wane ne menene zai tabbatar da cewa yanzu sun rabu ba tare sake ba shaida guda biyu don kun san yadda ake yin shaida a aure haka aka ce ai shaida ya an yi saki ko ai mun san wannan ka'idar to don haka nan ma sai ba da shaida bashi da aka ci shaida guda biyu haka al'amarin yake tafiya thumma yushhidu za adli bayan yayi wannan abu na uku thumma yahfazahu sai ya je ya aje abin ya adana shi ya tsara abin yadda ba zai lalace ko ya tozarta wa yu'arrifahu kuma ya ci giyarsa sanatan tsawon shekara guda zai ajiye abin ya ta cigiya tsawon shekara fa in akhbarahu sahibuhu bil alamati idan mai kayan ya bashi labari cewa nasa ne ya faɗi waɗansu alamomi wanda shi ya riga ya kiyaye tattare da kuɗin da fa'ahu ilaihi sai ba shi kayansa, walau ba da sana, ko da bayan shekara. Bayan shekara sai wani zo ya ce, Nawa ne, mai dalilinka, menene ce jaka ce, kalatta kaza, zif ɗinta na ƙarfe ne ko na roba, ko kuma ƙulle ta aka yi da igiya mai kala kaza, kuma nau'in kuɗin da yake ciki kaza ne. naira dubu kaza ne a ciki kuma ‘yan dubu-dubu ne ba sababbi ba kuma ba tsofaffi ba masu ɗan kyawu-kyawu kuma an kirga su naira dubu tara tara sai a yanka da dubu ɗaya a ciki kulli kulli irin haka guda kaza akwai yan ɗari biyar biyar su ma adadin su kaza kuma an sanya kulli kaza ai ana buɗewa an san nasa ne amma in bai kiyaye ba fa wani sai zo ya ta canki canki ko sai ya gane adadin ko da bayan shekara sai wani ya zo ya ce nasa ne sai a ba shi kayansa da fa'ahu ilaihi wadau ba da sana wa illa in ku shekara ta cika balle shekara ta gota bai samu mai shi ba kuma dama ya yi cigiya ba wai zai je aje a gida ne ya shiru ba kawai a cigiya zai ta yi sai ya cigiya kafafen sada labarai ya je gidan rediyo ko whatsapp group daban-daban ya tuttura a yi cigiya ya yi tsuntuwa a azar ba a bukatun ya sashi a facebook amma sai ya ta tura whatsapp whatsapp group misali in ya sa a facebook ɗin ma ba laifi ba ne ai abinda bai kai haka ma ana sawa ko? ta iya yi wa wani ne ya zo zai ratsa garin ya tsaya a gidan mai ya sha mai shi kenan sai jikarsa ta faɗi ana an buɗe but ana ɗaukowa kaya sai jikarsa ta faɗi sai ya tsinta a wajen ba lalle na mutumin azar ba to kaga sai a yi cigiya idan har shekara ta wuce ba a samu wanda ya ce nasa ba ne to sai mutum ya amfani da shi za mu ji dalili cikin hadisi an suwaid bin ghafala qala laqitu ubayy bin ka'ab qala asabtu sarwatan fiha mi'atu dinarin fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala arifa hawlan an samu daga suwaid bin ghafala qala yace laqitu ubayy bin ka'ab na hadu da ubayy dan ka'ab Kada sai Ubayyu yake bani labari wane ne Ubayyu? Sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam gangaran na Qur'ani da Annabi ya ce a koya a wajensa. Na haɗu da Ubayyu dan Ka'ab kada sai Ubayyu yake ba mu labari. Asabtu sarwatan na sami wata yar jaka. Fiha mi'atu dinari akwai dinari 100 a ciki kudin yana da yawa ba. dinari nawa nawa ne nisabin zakka na'am nisabin zakka dinari nawa ne dinari ashirin me yasa za ku jinkiri wajen bana ansa ai kamata ya ji na an ɗauki amo lokaci guda an ce ashirin ko ba kwa fidda zakkan ne to ku dinga fitarwa to kaga yanzu aka ce dinari 100 nisabi ya ninka sau nawa sau biyar kudin kusa yake nawa ne nisabin a dinari 100 ko nisabi kenan ai kaji ka baya fitarwa za mu turo sa'i kamfaninka nawa ne nisabin zakka a naira miliyan sha nawa sha bakwai to ka yi ta sau biyar ka samu kusan miliyan saba'in ko ko tamanin kudin fa da yawa ko? tamanin da shida kaga bai kai kudin da ɗan agajin na ya tsinta ba akwai ɗan agaji da ya tsinci kudi ya kai miliyan ɗari da saba'in ko bawan Allah wani ɗan katsina ya je kasa bacci shi da umansa kuma a shaɗe yake yi ya kasa bacci sai da ya gadinta wajen wata guda jikinsa yana ta tsoro yana rawa ya kai rahoto kuma cewa shi fi yayi tsantuwa amma bai faɗi nawa bane bai faɗi meye ba kuma har Allah ya saka wata ya tarika ce ta jefa sai ta ga amfanin izala wata yar faira ce ma tana international business kuma kudaden ba ba naira bane da dollars ne da pounds da kudaden Dubai kuma aka zo ta ga jakarta intact babu wani abu da aka taba a ciki Allah ya saka masa da alheri Allah yawaita mana irin su kaga wannan sun yi ɗaya da wanda suke tafiya da adda suna karɓan wayar mutane ba su yi ɗaya ba ko a wajen mutane ba ɗaya suke ba balle wajen ubangiji kuma kaga tun a duniya sai Allah ya fara saka masa ko gwamnan Bauchi ma sanata Bala Muhammad ai mota ya bashi mota ya bashi banda wadanda suke ta bashi kuma kyautar kudade kuma aka bashi kujera yake haji ba da shi aka yake haji hani an mari'a yanzu kaga sai ya fasa a caba ga motar ja ga albarka kuma kuma insha Allah muna fata ubangiji ma zai bashi tukuici to ubay ibn ka'ab ne yace na sami jaka da dinari 100 a ciki fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai na fada masa fa qala sai annabi yace arifha haulan je ka kai cigiyar ta tsawon shekara guda fa'arwaftuha haula sai na je na yi cigiyarta tsawon shekara, falam aji manya arfuha, amma ban sami wanda ya gane cewa ta saba ce ya zo ya faɗa. Sun ma'ataitu sannan sai na koma wajen annabi sallallahu Alaihi wasallam, faƙala sai annabi ya sake ce ma'arfa haula, je ka cigiyarta kuma shekara guda, shekara ta nawa kenan? Biyu. fa'arwaftuha na je ne cigiya falam ajid amma ban samu ba, sun ma'atetuhu thalathan sannan na zo masa kashi na uku, faƙala sai ce, Eh, fad wi'a'aha wa adadaha wa wika'aha, fa'in ja a sahibuha wa illa fastam biha. annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka kiyaye wi'a'aha jakatta wa adadaha da yawan abin da ke ciki ka kiyaye jakar wace iri ce ka kula da jakar da kyau ka gane ta kuma ka gane adadin nawa ne anan ne kenan ya gane dirhami nawa ai dinari 100 ne ko wa bika'aha igiyar da aka ɗora bakin jakar ita ma ka kiyaye shine bai ka fa in jaa sahibuha idan mai ita ya zo wa illa in ku mai ita bai zo ba fastamta' biha to kaje ka shashi ananka da ita kamar yadda wata ruwaya ce fa sha'nuka biha je ka shashi ananka yace fastamta'atu sai ji in sha sha'anina da ita. Falaƙituhu ba'adu bi Makka, sai na haɗu da shi bayan haka a Makka, wa ya faɗi wannan magana? A? Ba Ubayu ne ya faɗa ba, Suwaidu bin Gafana ne ya faɗa. Faƙala sai ya ce, La'adari talafata ahwalin au haulan wahida. ne ban iya sani ba, shekara uku ne, ko ku shekara ɗaya ne, la'adari talafata a hawalin au haulan wahida, wato bai sakankance ba, sai da ya shekara uku ne annabi ya ce masa sha sha'aninka da ita koko bayan shekara ɗayan nan ne tak. Wannan shi ne abin da malamai suke ta bayani a kai kawo, sai ka kai shekara uku a wanda suka ce shekara uku. domin a nan da aka ce sun ma'ace tuho salasa akwai ruwayar da ta nuna sun ma'ace tuho ruwabi'a kenan wannan sun ma'ace tuho salasan na zo sau uku ai ba cewa ce fastamta biha kai tsaye ba cewa ce ihfaz wi'aha wa adadaha wa bika'aha fa in jaa sahibuha in me ita yazo kafin shekarar ta sake dawowa yanzu ta zama ta nawa kenan ta zama shekara uku in shekara uku ta cika yace to fastamta biha shine wasu suka ce sai an yi cigiyar shekara uku amma dai abinda jumhur suka tafi shekara ɗaya ne wani hadithin ya zo shi daga ayyad ibn himar ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man waje da lokatatan falyashhid za adlin au zawai adlin ya shaidar da adali ko kuma adalai biyu saboda adalai biyun da ake so a shaida shi yasa tun da ne ta cewa adalai biyu adalai sun malayu gayyaru sannan kada ya canja shi kar ya canja ma'ana in kuɗi ne kada ya shiga wani matsatsin da zai ara ya ce an yi albashi zan mai da gurbi yanzu ya canja nau'in kuɗin haka ne ko ba haka ba to kar ya haka kar ya ce wannan jakar ta tsufa yanzu ta huje kar kuɗin ya so matsiyayewa gara na je in siyo wata bakko daban in saka watan kuma ya jefar da ita kar ya haka ita ɗin dai zai bari in har wani illa ne ya same ta to ya samu wani container ya sake sata a ciki yadda ya kiyaye amma kuma itan tana nan saboda da ita ne za a gane mai ita na hakika wai wani mutum da ya kasace mar mota a bauchi irin toyota corolla s din labarin aka bani bayan da aka sace an yi watanni sai Allah ya bashi hali kuma zai sake sayan mota sai ce shi irin tasa ta dadin yake so dan yafi jin dadin ta ya duba nan goci bai samu ba sai ya tafi Kaduna yaje zai saya Allah cikin ikon sa da yazo shi ya ga mota irin tasa amma ba kalar su ɗaya ba da sabon tayoyin ta sauransu ya duba ya duba ya duba ya duba har an yi ciniki an sallama yana budewa yana ganin wani abu a cikin injin sai ce ikon Allah sai gane motar nan tasa ce sai ce wannan motar tasa ce aka ce ya aka yi ta zama taka ya ce tabbas tasa ce an ɗauke musu mota irin wannan wata kaza wata kaza wata kaza sai ce amma in ana so a tabbatar da cewa tasa ce sai faɗo wani abu a jikin motar a saman silin ɗinta ta bayan abin da ake jawa ɗan yi madubin mai sunan shi abin da ake jawa ɗan tare rana sai ya faɗa akwai wani inscription da ya wani rubutu da ya a wajen cikin yakon Allah ko ana gani sai abin ba shi suka ce tabbas ta kace kasan ana ɗaukan mota sai a je a canja mata shakkali sai a kai wa masu sayarwa a sayar musu su ma ba za su san cewa ɗauko ta kai ba ga takardunta da komai to kaga yanzu ai sanin abu irin wannan alamun su suke nuna cewa tabbas abu na mutum yanzu wancan matar da ta jefar da kuɗi haka kawai za a ɗauki ɗinta a bata ai sai ta faɗa abin da yake ciki ko kuɗaɗe ne daban-daban ta faɗa adadinsu kuma ta ga hadda abin nan sarƙa ta zinari da waye a ciki. So kaga in dai na mutum ne zai faɗa abin da yake ciki, kuma zai faɗi nau'in, shi ya saka manzon Allah sallasan ya ce ma'ubayu, ihfar wi'a'aha wa adadaha wa wika'aha, fa'in ja a sahibuha wa illa fastam ja'biha. To wannan daga ayyab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajada luqatatan falyushhid ba adlin aw zawai adlin yaso ma shaidar da adali ko biyu thumma la yughayyiru kada ya canja kada canja komai amma kudin da ke ciki in kudi ne in wani abu ne kada ya canja shi wala yaktum kuma kada ya koye kada ya rufe bakin sa a ya dinga fada fa in jaa rabbuha in mai ita yazo fa huwa ahqqu biha shi ya fi cancantan kayansa ko ba haka ba in ya sai a ce to ga kayanka wa illa in ku mai ita bai zo ba fa huwa malul lahi yu'tihi man yasha to dukiyar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so yanzu ya karba hannun wani kuma ya bayar da ita ga wani ko wannan hadisi na iya ya ambaci iya muddar da za a yi jira bai ambata ba ashe sai a waiwaya zuwa ga hadisin suwaid hadisin ubayyu dan ka'abbo kaga shi ya ambaci shekara nawa ya faɗa shekara uku amma shekara ɗaya ta wadatar insha dangane da kuɗi kenan ko wani kayayyaki amma dhallatul ganami wal ibili kananan dabbobi tumaki da awakai su ne ganam da suka bata wal ibili ko raƙumi da ya bata shi kuma ya za a yi da shi wa man wajada dhallatan min al ganami akhadha wa arwafaha duk wanda ya samu dabbar da ta bata daga tumakai ko awakai akhadha sai ya dauke ta wa arwafaha shi ma sai je ya ci giyarta kar ya batta sai ya dauka ya je ya ci giya fa in aturifat idan har aka zo aka fayyace me ita ya bayyana kansa aka gane wa illa in ku har ba a gane me ita ba malaka hato sai mallake ta ومن وجد ضالة الإبل amma wanda ya sami raƙumin da ya bata lam yahilla lahu akhdhuha daukan ta ma bai halatta a gare shi bai rabu da ita kawai la'annahu la yukhsha alaiha dan ba a jin tsoron komai game da ita shi raƙumi sai wata guda bin shayarwa ba ba matsala akuya ba za ta iya kwana biyu ba ta sha ruwa ba tana hayyacinta? In ta je kwana na uku ta ga labaita watakila sai kaga kawai ta kwanta, ta jira mutuwa. Rakumin yana tafiya kura ta ganshi a jeji rabuwa da shi za ta yi. Kuma zai yana da ƙafafun da zai gudu. Kuma in yaji yunwa zai mika kansa ya ci daga jikin ciyawar sama. Akwai akwai in babu ciyawa a ƙasa sai dai ta kwanta a gindin bishiya. ko za ta cinye rakumi ku zai ta gararan basa wata guda har lokacin da aka lasa za ta dawo ya iso gida ko mai ita yana yawo a jeji ya samu abinsa wannan ana magana tsuntuwa na ƙaramar dabba akuya ko tunkiya ana faɗan dokar daji ne ba wai mutum ya fita bayan gari ga rigage a kusa shi ke na ga akuya ya ce ai ya yi tsuntuwa ba ya baro da ita daga can ba ke riga ya dawo da ita cikin gari akan mashin ya ta ciki a cikin gari to wannan kawai ya dauko akuyar mutane eh ba tsuntuwa yi ba shi ya san abin da yi a jeji babu mutane a kusa kawai sai kaga akuya misali a ce kana tafiya a hawan kibo ai jeji ne ko sai ka ga akuya a wajen ka yi fakin da motarka sai ka hango akuya kungurmin daji duhu ne kawai a wajen to me za ka kaddara watakila fatowa ta yi a kan tirela tirela tana kokarin hawa dutse a hankali ita kuma ta tsargo kuma allah ya nufa ba ta mutu ba tana gararan ba a wajen to kaga dai in ka batta a wajen ko dai kura ta fito ta cinye ko kuma ta zo bakin hanya mota ta sake kwaɗe ta ta zama mushi haka ne ko hadithi ya zo daga zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu kala yake cewa jaa arabiyun annabiya sallallahu alaihi wasallam arwa imam malik amwatta yace jaa rajulun wani balaraban kawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu amma yantaqiquhu sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da zai tsanta fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa arwif hasana kai cigiyar ta tsawon shekara guda thumma arif ifasaha wa wika'aha sannan sai ka gane ifasaha jakatta wi'a shine da ifas sai ka kiyaye ka gane jakar wa wika'aha da madaurin jakar fa in jaa ahadun yukhbiruka biha in wani yazo yana baka labari game da ita kaga ya faɗe ta yadda take ba tare da ya gani ba yana cigiya cewa kazansa ne kazansa ne da ake cigiyar nan to sai ka danka masa awarsa wa illa in kuwa baka samu wanda ya kawo ba fastanfiqaha ai kaga anan wajen a wannan hadisi sai ya taskance hadisin can na Ubay wala Allah manzon Allah ya ce ma Ubay ya je ya cigiya daya biyu uku har shekara uku saboda watakila darajar da shi Ubay yake da ita ta iya yiwa ana nesantar da shi daga cin tsuntuwa. Wala Allah wani hikima ne annabi sallallahu Alaihi wasallam ya sa yi haka. Amma hadithai sun nuna shekara ɗaya ya wadatar kamar yadda yake a cikin wannan hadithi na Zaid ibn Khalid al-Juhani. Ya ce, Arwif Hasana, icigiyar ta shekara guda. In mai ita ya zo, sai ka bashi. in kuma bai zo ba wa illa fastanfiqaha sai ka fata kai infakinta kaga infaki nan ko dai a waninka ne ko a kanka haka ne ko shi yasa Abu Hanifa shi sai ya raba abin nan yace fastanfiqaha wato in kana ghaniyan falyatasaddaq biha in mutum mawadaci ne in ji Abu Hanifa sai ya sadaka idan me ita ya zo sai ba shi khiyari kayanka ne kaza da kaza amma na yi sadaka da ita saboda Allah shekara guda ta cika kuma baka zo ba ni kuma sai ne sadaka da ita in ka gamsu da sadakar Allah ya baka ladan sadakar da aka yi in ya gamsu shi kenan ya ce kuɗin nan tanadinsa ne ina so ne kaza da kaza to shi sai ya kidaya ya bashi shi kuma ladan sadaka yana wajensa mun gane ko ala sai shi zaid ibn khalid al-juhani sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah fadallatul ghanam ya manzon Allah tumaki ko awakaifa sune al-ghanam da suka bata su kuma in na tsintafa ƙala sai annabi ya ce laka a wata rawaya hiya laka aule akhika aule dhibi sai annabi ya ce to ai akwai akan kasance ta a dokar daji ko tunkiya ko dai taka ce ko kuma ta ɗan uwanka ko kuma ta kura hiya laka a wata waya nan kuma yace laka aule akhika aule dhibi ɗayan uku ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aule dhibi abinda ka san kura za ta cinye in kai baka dauka ba to ai gara kai ka dauka ko taka ce ko ta dan uwanka in kai baka dauka ba wani zai so ya dauka in kuma duk bawan da ya dauka to kura za ta cinye to kaga wannan gaba sai ya nuna ashe halal ne idan ka tsinci irin wannan ƙananan dabbobi a dokar daji kawai sai kaga akuya dokar daji inda babu mutane kusa nesa a urfi kai kanka ka san a ina ne za ka iya gani yanzu kana tafiya dugun da sai kaga akuya tsintanta kai a dokar daji ai akwai mutane da yawa wajen kana nausawa bai kai kilomita ɗaya ba ko kilomita ɗaya za ka ga mutane amma wajen da yake asalin daji ne gaba daji ne baya daji ne ko ina da kana tafiya mai nisa baka ganta ba ga mutane babu inda mutane suke tsugune to ana idan kaga dabba sai ka tsince ta sai ka ɗauka wannan ba ruwanka da cigiya ba ruwanka da cigiya in ka batta wajen makura za ta cinye ko ta mutu haka kawai ko ne ya zo ya ɗauka shi ya saka na annabi sallallahu alaihi wasallam ce hiya laka aula akhika aula dhibi me ita yana nesa to a wannan gaba ne imamu malik ibn anas rahimahullah sai yake istinbadin cewa nan lafazin da aka ce hiya laka aula akhika aula dhibi to sai ce almuntaqi wanda yayi tsanci abu to yana da dama ya amfani da ita la gharamata alayhi babu biya a kansa wa in jaa sahibuha koda bayan da ya amfani da ita mai ita yazo imam malik fahimtar da ya cewa ba za ka biya ba me wajihin taujihi abin nan taujihin nasa yace at-tasawi da akai bainal multaqiqi wadh-dhi'b ai a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakanin wanda ya tsintuwa da kuma kula yace hiya laka aula akhika aula dhi'bi taka ce ko ta dan uwanka ko ta kula sai ce ai wadh-dhi'bu la garamata alai la garamata alaiha ku da in tazo ta cinye abu za a shari'a za a ce sai ta biya ba za a ce sai ta biya ba ashe tunda aka yi tasawi a tsakani aka ce taka ce ko ta dan uwanka ko ta kura ko dai kai ka dauka ko wani ya dauka ko kura ita ma ta ci kenan ashe da kai da kura da aka daidaita wajen amfani da za ku yi da dabbar ɗaya ne yadda babu biya akan kura kai ma ba biya akan ka mun gane mahangar da imamu maliki amma wasu malamai ba su yadda da haka ba jumhur ba su yadda ba sai ka ce alamun din nan ai ba alamun tamlik ba ne da aka ce hiya laka aule akhika ba alamun tamlik ba ne ballantana ta nuna cewa mallakar ka ce abin da yake mallakar ka shine wanda ba za ka biya ba tunda shi ya kawo wajen istinbatihi at-tasawi ne da aka yi bainal muttaqiqi wa dhi'b haka ne ko to sai suka ce lamun din ba lamun tamlik bane li anna dhi'ba la mulka lahu kura tana da mallaka batta da mallaka haka ne ko a shari'a kura tana da mallaka batta da mallaka abin da yake aqil shi yake da mallaka mutum ne yake da mallaka da aljani amma kuza ba ta da mallaka ita mallakar ta ake yi an sarrafa ta ne ba ta da mallaka to ashe ta nan ma sai aka maida masa aka ce yadda ba ta da mallakan to shi ma wannan ba mallaka masa aka yi kun gane ko sai ta zamanto in ma dai ta zamanto la mustihqaq ba ma la mustihqaq ba la mul ikhtisas ce Allah ci ta a ce baina zatai ne kenan to nan da aka ce laka aule akhika aule dhibi ko kuma a ce hiya laka aule akhika aule dhibi babban abin take fa'idantar da mu ya halatta zaka iya daukan wannan kai amfani da ita babu cigiya in dai karamar dabba ce a cikin jeji jejin da muka yi bayanin sa eh kar mutum ya fita bayan gari yace ai daga nan wajen daga nan hashira zaka samu jeji daga nan jama'ar akwai jeji ai ina tsaman daga nan har Kano ba za ka gajeje ba kana tafiya ta kan hanya ina za ka gajeje duk garuruwa ne a wajen kuma sai ka kawai kana tafiya sai ka hango awaki a gefe babu mai su kuma amma ba mai su ne akwai mai su da ka je ka taba za ka ji hangon kururuwa ƙala sai shi zai ibn khalid ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dhallatul ibli raƙumin da ya ɓata fa fata'ammar wajihun nabi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi ta gintse da ya ji an masa wannan tambaya faqala sai annabi ce malaka walaha ina ruwanka da ita kaga raƙumi a jeji ina ruwanka da shi ba ruwanka da raƙumi ma'aha idha'uha wasiqa'uha taridul ma'a wa ta'kulu shajar idan ruwanka da raƙumi ma'aha idha'uha tana takalminta ma'ana kafafunta masu tsayi ne za ta iya gudu kuma sannan ita yin alaidari ne ba nutsewa za ta yi ba kuma dan ta taka kaya ba kaya ne za ta cutar da kafafunta ba ma ha hidha'uha hidhan takalmi tana takalminta da Allah ya bata protection a kafa sabanin akuya idan a cikin rairayi ne za ta nutse ko to ita ba za ta nutse a rairayi ba in dan kaya ce kuma ba za ta mata komai ba a kafarta kuma kafarta tana da tsayi za ta iya rugawa a guje tana da takalminta wasu ka'uha kuma tana da randatta mashaya a jikinta akwai inda za ta tara ruwa tsawon lokaci sai ta satuttuka wata sha ruwa ba taridul ma tana bibiyan ruwa wata akulu shajar kuma tana iya cin bishayi don haka ita ma'ana Allah ya tara mata abubuwa a jikinta wanda zai bata juriya ba kamar akuya ita sai ta satuttuka in dai har daga gari ta fita ta shiga cikin dokar daji me ita yana bi yana so ya gano ta to in Allah ya yarda sati ɗaya sati biyu zai sama masa mun gane ko ai me dabba ya iya bin sawu ko yanzu idan saniya ta bata kai ba bata ba ko sace ta aka yi babulata ne ya iya bin sawu wallahi abun abun abun mamaki shi zai iya gane ta ina ta bi to don haka ashe shi rakumi ana tsuntuwarsa ba a tsuntuwar rakumi ko ko a dokar daji ka ganshi ba ruwanka da shi annabi ya ce malaka wala ha ina ruwanka da ita batta za ta koma gida to hukumul ma'quli wa shay'il haqir to menene hukuncin abinci idan ka tsanta ko kuma wani abu wanda yake bashi da kima sosai abinda bai da kima shay'ul haqir abinda bai da kima ba shi da daraja sosai karamin abu ne sai aka tsinta wa man wajada ma'kulan fi tariq wanda ya tsinci abinci akan hanya ka tsinci abinci akan hanya fa lahu aqluhu ya samu ya ci abinci abinci yana dogon zango ne haya dogon zango kana tafiya kawai sai kaga katan burodi kaga alherin birajirun na naira dubu biyun nan ko dubu biyu da ɗari biyar ya kagan shi tim sai ka ɗauki biredi kana ta cigiya burodin wane ne ya faɗi to a duk burodin iri ɗaya ne ko ba haka ba wa man waje da ma'akulan fi tarayki falahu akluhu ya samu ya ci wa man waje da shay'an haqira wanda ya tsinci wani abu kuma da ba shi da kima abu ne marar daraja sosai ƙaramin abu la ta ta'allaku bihin nufusu wanda sau da yawa zuciya ba ta ta'allaka a yi ta damuwa saboda an rasa shi ko da kuɗi ne kuwa yanzu kana tafiya sai ka tsinci naira ɗari kana ga wanda naira ɗarinsa ta faɗi zai ta damuwa tambaya nake yi ba zai ta damuwa saboda naira ɗarinsa ta faɗi to kasance naira ɗari sai ka ɗauka ba ce ma sai ka yi ta cigiyar naira ɗari ba ko naira ɗari biyu ba sai ka yi ta cigiya ba a kan hanya sai dai in muhalli ne inda mutane suke wanda kasan mutane suna mu'amala a muhallin sai ga naira ɗari ka iya ɗauka ka ce naira ɗarin wane ne a cikinku sai ka ci giyarta wannan ba ba laifi amma ka tsanci naira ɗari ka je ka ajiye shekara ɗaya kana ci giya naira ɗarin wani ta faɗi ko kuɗin wani ya faɗi ya zo shi ya mun bayani kaga mutane balle ka sanar a rediyo ko a facebook wani wanda kuɗinsa mai yawa ya faɗi sai ya zo shi ya ce kudinsa ne shi ma kudinsa ya faɗi ya bi a cikin jaka ne ce a wannan takarda ce guda ɗaya ana danganta to ai kaga sai ya ji ba daɗi wani abu ne kaskantaccen abu sai ke amfani da shi kawai wannan ba laifi falahu akhdhuhu wa tamallukuhu ya samu ya dauka ya mallaka an anas radiyallahu anhu kala daga anas Allah yarda da shi yace marwan nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani ƙwayar dibino akan hanya ƙara sai annabi da ya ga ƙwayar dibino sai ya ce ma wanda ke tare da shi laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha ba dan ina gudun kar watakila dibinan nan wani ya fidda sadaka ne zai bayar ta faɗi ba da kuna ci annabi sai sha'awar kwayar dabino da ya gani akan hanya yanzu anan wajen menene annabi ya gujewa cin sadaka saboda shi sadaka haramun ne a gare shi in ma ta wajibi ko ta tadawwayi duka annabi ba ya ci amma inda ba dan sadaka bane kaga laula harfin tina'in limce laula inda kuma a ce ba ta sadakan ba ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci to kaga kenan wannan sai yake nuna shi dan abu karami dan ka same shi akan hanya ka tsanta ba laifi bane kuma kaga wannan ba a wajen gari bane cikin gari ne so ko a cikin garin ne ka samu tsuntuwa wacce take karama sai ke amfani da ita amma ya misali yanzu ana zaune a cikin masallaci nan wajen sai ka ga ɗari biyar a gefe sai ka daga ka ce kudin wani ya faɗi ba laifi mana ka ci giya amma ka ajiye har satin da ya wuce wani yaro zo same ni ɗan matashi haka ya ce malam kuɗi ne na tsinta wajen kan kwanar gidanka za mu ta gonan masallaci naira dubu biyu ne da ɗari biyar na ce yaushe ne ne sai ce ya kai awa ɗaya ko sama da haka wai na tambaya ta ya za yi shi in ce tawanzu dubu ɗaya da ɗari biyar so yake makara na anguwan nan muna cigiya muna cewa dubu biyu da ɗari biyar ɗin wani ta faɗi yanzu wannan an ɗora maka sai ka yi cigiya shekara guda kana cigiyan 2,500 ai wahalar da za ka yi mata fi 2,500 ko? to gwargwadon dai yadda al'amar yake yanzu misali idan a ƙauye ne ƙauye wanda yake riga 2,500 ƙauye kutuk 2,500 sai ga kuɗi ne a wajensu haka ne ko? to alayi halin 2500 ko a kawai ne ba za a ce maka cigiyar ta shekara ba sai ka amfani da ita gwargwano yadda za ka iya nan cigitawa dan wani lokaci mutane ba a samu mai shi ba kwana ɗaya biyu matsala ko a kawai ne sai ka bata in a gari ne 2500 ka yi cigiyar ta sai dai idan mutane ne waɗanda suke mu'amala a wajen kake tsammanin wani daga cikinsu ne ya faɗi daga gare shi yanzu misali a shaguna na kasuwa ana ta hada-hada shi kenan kudi ya gani irin wannan sai a tambayi mai shagon wane ne ya zo sai ce akwai wani ko ya zo ciniki a wajen ya kirga ya kirga kaza ya faɗi watakila sai ya tambaye shi kirga kudin da yake wajenka mun fahimci yadda cikiyar za ta kasance ku amma abin da yake mai kima kai ma ka san a urfin ku wannan zai iya koma zuwa ga urf abin da yake mai kima a zamantakewa ku ka san zuciya za ta iya ta'allaka da shi za a iya samun damuwa a rashin sa to wannan sai ka ajiye shi kai cigiyarsa tsawon shekara wallahu a'lam lokatatul harami sai kuma batu dangane da tsantuwar da zaka yi a harami wa amma lokatatul haram amma tsantuwa ka ganta a cikin harami haramin makka alharamul makki ba ana nufin cikin kwarin masallacin kawai ba iya farfajiyan inda harami yake kaga ka ce dukkan makka tana cikin harami har da wani waje wanda ba cikin makkan yana cikin harami har ka tafi arfa har ka je kamina har musdalifa duk suna cikin harami to sai ka tsanci abu a wajen kasance jakar wani ana yakin hajji a arfa ko a musdalifa sai kaga jaka har ma jakar ta bude kaga daloli ne ga su to ya za a yi fala ya juzul tikatuha baya halatta ka dauka batta yadda take illa li ta'rifiha sai dai in za ka yi cigiyarta ne cigiyarta kuma har sai an san mai ita kagan hada ka da aiki abadan har abada kuma cigiyar nan illa li ta'rifiha abadan in wannan aikin hajjin ya kare baka samu ba wani aikin hajjin sai ka dawo ka zo ka ci gaba da cigiya aiki ya same ka abinda tura suke cewa let's live in dog's lie ko a bar kaza cikin gashinta karka taba bar tsantuwar makka a inda ka ganta wala yajuzu tamallukuha ba'da sanatin ita baya halatta wai a mallake ta bayan shekara kace kai cigiyar ta shekara guda kenan ai wallahi tun aikin hajjin ba raga ba na ma aikin hajji ya zo kace ka samu karin guzuri a sai dai ka je ka ci gaba da cigiya bayan halattar mallakan ta ka gairi haka mai yadda sauran tsuntuwa take in dai ka tsanta to sai dai kai cigiya abu mai sauki yanzu da za a samu inda za ka iya kubuta shine sai ka kai ma hukumomi na saudiya in ka kai ma hukumomi na saudiya ka danka mu cewa tsuntuwa ka yi ta wasu ka mai da alhakin wuyansu kai ka gudu To don Allah tsuntuwa ma aka ce bai halatta ba harami, ina kuma wanda zai ɗauki na wani. Ya kuke ga musibarsa shi kuma, ya ga na wani ne sai ya sa aljihunsa, ya sa, ya sa, sane masa, ana cikin cinkoso wajen jifa sai lalume shi, shi yana jifan shi ɗan a shiga shi a bayansa, ya tsame markudi. ya bar shi da salati ko a harami an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha harrama makkata Allah ta'ala ya sanya makka ta zama harami harami الحرم الحرم المكي هكذا الحرم المدني ita kuma zan Allah ne ya harwa mata malamai suka ce abin da yake haramun ga makka ya zama haramun ga madina to ina ne haramul madani nan ko malamai suka yi ta kai kawo wacce kuma mas'ala ce khilafiyya to ga waɗanda suka rajjaha haka din to ina ne kuma haramul madani nan ma malamai suke ta kai kawo wajen arwafa ta a gane menene haramul madani to dai abin da ake nufi harami abubuwan da zaka iya yi a hilli can ya zama hilli saboda wasu abubuwa sun halatta nan kuma ya zama to haram saboda abubuwan da suka halatta a can yanzu a nan sun haramta shi yasa ya zama alharam menene daga cikin abubuwan da suka haramta a haramul makki falam tahilla li ahadin qabli bata halatta ga wani ba bayana nan mai annabi yake fi sallallahu alaihi wasallam wala Allah yana ishara zuwa ga yaqatta kamar yadda yazo surahatan a wadansu hadisan wani waje kamar nan yadda yace wala tahillu li ahadin ba'di kuma ba za ta taba halatta ga wani na ba a bayana wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar ko ni ma an halatta mun ita ne sa'a guda na wuni nan me kenan ake ishara ya katta ko annabi ne aka halatta masa aka yi lifting na wannan ɗan bago na yakar makka haramcin yakar makka aka ɗage masa shi lokacin da ya dun faro ta a fatahu makka shekara ta takwas a iya wannan yankin wunin daga safiya zuwa kaman kusan asahar iya wannan ne aka yi aka gama annabi ya shigo kuma ba yi wani gagarumin yaƙi ba shi yasa wasu suke cewa ya shige ta ne an watan wasu suke cewa a ya shige ta ne sulhan amma da ibnu kafir ya farajjaha cewa ya shige ta ne an watan saboda an dan yi ba ta kashi har ma akwai wasu daga cikin sahabban annabi kaman biyu da aka kashe shi kuma annabi ya sanya an kashe wasu mutum hudu ya kuma ambaci ma wajen mutum bakwai ya ce ko an gansu suna ɗamfare da jikin ƙaba a kashe su sauran suka gudu aka kashe biyu sauran guduwa suka yi daga baya kuma suka nemi jiwari da annabi kuma suka musulunta a cikin hadda ikirmatu bin abi sufiyan abu ikirmatu bin abi jihar ka kuma ya zama babban mutum ne cikin musulunci gwarzo da ya shahada a gazotul yarmouk lokacin da ake yaƙar romawa to yace wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar kaga daga cikin haramcin haramul makki shine a yaƙe ta la yuhtala khalaha ba a tusgewa ciyayinta shukar makka ba a cin kowace irin shuka in kai ka shuka sai ka girbe haka ne ko in kai ka shuka sai ka girbe in kai ka dasa sai ka cire ka sa flowers ɗinka yanzu kana so ka sake saka wasu ya halatta kai ka dasa bishiyarka a ƙofar gidanka yanzu kuma sai kake ga cewa za ka buge ta kana so ka extending gininka sai ka cire wannan wannan bai zama haramun ba shi ne fatawar da malamai su taba menene yake haram wanda Allah ya tsira wanda Allah ta'ala ya tsira kaga ciyawa kawai ta fito ko kaga bishiya ta fito akan dutse saboda makka dutse ne kasar da take taruwa tana taruwa shikenan kuma sai bishiya ta fito a jikita a hankali hankali ta girma duk wanda ya sare ta yayi haram la yuhtala khalaha wa la yu'dadu shajaruha ba a sassakan jikin bishiyarta bishiyarta kace zaka sassake ta ko kace zaka mata aski ba wanda ya saka wala yunfaru sayduha ba a fafaran abun farautarta kaga dabbobi a makka kace zaka farauce su ka kashe haramun ne in kaga kurege ba ka bashi ko ce irin dabba ne ba za a kashe ba a a annabi ya ce khamsun fawasik akwai su dabbobi guda biyar fasikai ne yuqtalna fil hilli wal haram su kan za a iya kashe su ko a cikin hilli ko a cikin haram to waɗannan za a iya kashe su maciji kunama duk za a iya kashe su ɗera hankaka duk waɗannan ya halatta a kashe wala yuwaddadu shajaruha yuna wala yunaffaru sayduha wala yultaqatu luqatatuha illa li mu'arrifin a wata ruwaya illa li munshidin kuma ba a tsuntuwar ba a tsantan tsuntuwarta nan shine shahidi ba a tsantar tsuntuwarta ma'ana ba a daukan tsuntuwarta ba a tsuntuwa makka illa li mu'arrifin sai dai ga wanda zai cigiya in dai kaga tsuntuwa kuma ka dauka ya cigiya in ba haka batta mai ije biyo sawu in ya biyo sawo zai ga abarsa sai dauka da can tsuntuwa ta kan faɗi a harami sai ce watanni ba wanda ya taba kullum za ka zo ka wuce ka ganta a wajen kuma kuɗi ne ba wanda ya taba har sai mai ita wata rana Allah ya kawo shi ta wajen ya ga abarsa ya ce ikon Allah ashe a nan na jefar da ita sai ɗauki amansa ya godiya ga Allah ta musulunci akwai amana Yuji Clapperton, wani arne da ya zo shi leƙen Asiriya ƙasan lokacin Muhammadu Bello, Sultan Muhammad Bello, ya same shi yana raye da su Malam Abdullahi Gwandu, amma shehu ya rasu. A cikin bayanin da ya rubuta na rikot, shi ne masu kwata ya mutu. Ana aka binne shi, kafin. amma duk abin da ya rubuta na leken asiri sai aka ɗauka aka tafi da shi ingila da shi aka yi amfani har daga baya aka ga ta ina za a shigo mana aka turo landa brothers da mungo park har aka zo aka yaƙe mu amma shi da kafa ya zo ta sudan ya taho da kafa shi da jama'arsa to a cikin abin da ya rubuta game da mu ya ce lallai a yankin afirka inda ya kewaya ya ce ya je wani waje inda ya ga tsantsar amana ya ce daular usmaniya ya ce daga wajen da yake da amana da aminci da ladabi da ɗaha kamar sa ya ce a nan ne ya ga tsohuwa za ta iya ɗaukan ƙwarya a cika mata ita da dinarai a lullube shi da tsumma kuma za ta iya shiga cikin ayari ta yi tafiya tun daga gari kaza har gari kaza a cikin sarkakin daji ba wanda zai ɗauko guda ɗaya kuma ta isa inda ta je lafiya saboda amana na mutane da ladabin da suke da shi samunin shehu ɗan kodiyo Allah ji kan shehu to yanzu kuma kaga can din ne ba a wucewa sai da lahaula kana yi kana karatun kana addu'o'i ko da rana tsaka da ka gama shin ya gindayo na mutumin kauye sai gaban ka ya faɗi Allah ka dawo mana da amanar mu Allah Allah ka dawo mana da amincin kasar mu abinda muka faɗa daidai Allah ta rawa na da wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت